الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 23 ga watan Rajab shekara ta 1441 bayan hijira Annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba a cikin wannan littafi na mai albarka alwazi fi fiqh sunna wal kitab al aziz na babban malami dr abdul azim badawi rahimahullahu ta'ala mun tsaya wato a darasi na saba'in da takwas za mu tashi darasi na saba'in da tara muna cikin kitabun nikah za kuma mu tashi daidai gabar da malai ke cewa fa zakara Allah ta'ala fi hadhihi al-ayat al-muharramat min an-nisa Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin wayannan ayoyi waɗanda suke wato al-muharramat min an-nisa waɗanda aka haramta daga cikin mata akwai waɗanda aka haramta a aure su mun biya a baya wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa illa ma qad salaf إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا saboda haka har zuwa karshen aya da take gaya mana aya gabar da wal musanatu minan nisa aya mata guda goma sha biyar aka lissafa wanda haramun ne ka aure su muka ce gomula ce idan dai ka duba gomula yanzu ga masu son yin auren zumunta da ka duba ka ga wata faɗo a wannan mutum sha biyar sun ba duba ka da matsala duk wanda zaka aura zaka aure ta kawai shine kawai ka'ida maimakon kai ta tambaya to yar wani da wani ma duk an riga an fitar ma shikenan in ka gabata cikin jariyar din nan kawai ya halitta ka aure ta to shine za mu tashi gabar da yake cewa fa zakara Allah ta'ala a jabi na 345 ke cewa fa zakara Allah ta'ala fi hadhihi al-ayat al-muharramat min an-nisa Allah madawacin sarki ya ambata cikin wayannan ayoyin guda biyu wato waɗanda an haramta ka aure su daga cikin mata wa bin ta'ammuli biha abin da ya kamata mu lura da a cikin na na ayoyin shine na jidu za mu ga cewa anna tahrima kitman haramcin gida biyu ne waɗanda suka haramta ka aure su gida biyu ne yanzu za mu ji malam ce al'awwal na farko tahrimun mu'abbad akwai haramci na har abada in za ku rage daga kai sai ita a duniya ba kai ba aurenta shi ne yamna'ul mar'ata an ta kuna zaujatan li rajuli fi jami'i al-awqat shi ne wannan yana hana wato mace ta zamto matar mutum a kowane irin lokaci ka kamar matar da aka ce mutum ya yi la'ani da matarsa ai za ta rage a duniya daga shi sai ita inda ya zarge ta ta zarge shi an zo an yi wannan dinuwar rantsuwa kai guda biyar da ake yi in dai aka wannan to ko za su ku rage a duniya duk yadda kuke kaunar juna ba za ku auri juna ba to shi ma a wannan ana magana kuma kan aure wanda ba rantsuwar aka yi ba to sai ma da yake gaya mana na biyu yake da harimun mu'akkad shi kuma haramci wanda yake temporary na wani lokaci idan wani hali ya zo ba za a yi auren ba amma haura halin ya hau to za a yi auren shine mu'akkad to bara mu ji mala yace yamna'ul mar'ata min at-tazawwuj biha wato wannan yana hana mace ai aure da ita ne ma da mata ala halatin khassa mutukar ta kasance akan wani hali ke bantacce qa'imatin biha tana tsaye akan wannan halin fa in ta gayyara al-halu zala tahrim amma ka sani cewa idan wannan halin da take ciki ya kau ya jirkita ya tafi to hala wato zala tahrim wannan haramcin ya kau ya gudu za mu ji misali wa salat halala ta zama halali a gare shi awalan na farko al muharramatu bin nasabi akwai wanda ake haramta ma su saboda nasaba kawai za ta haramun ne ka aure ta saboda tsatsan ku daya tsatso daya wa hunna su ne ga su za ka ji kuma muka ji wannan in dai ka hada ta ayar za ka ga duk daga nan muka zaɓi al'umma hatu iyaye da muka zallake wato babu tahrimin mu'abbad hiya to su ne barai kuwa dalilan wato da yake za a haramtawa ta har abada su ne annasabu na farko na saba tsatso kenan wani musaharati da surkuntaka wayannan biyu na uku wa raza'u da shayarwa haramci na har abada ba za ka aure ta ba idan wannan dalilin ya faru to bara ku ji awwalan na farko al muharramatu bin nasabi bin nasabi wanda ake haramta ta hanyar nasaba tsatso wa hunna zuri al ummahatu shi ne iyaye wa in ala haka yaran yan yan yan mawari ko yan gadi wa in ala iyaye ko da ya zama kaga da baba ba za ka zo ka ce to tun an hana ka auren ta ka za ka yi auren baba a gaba ɗaya wa ina ala har kakanta da wayi har zuwa sama duka ba kai ba auren wal banatu da kuma yaya kun ji na biyu yaya su ma ba za a aure zuwa su ma a nan a yaren yan gado muka dawo ya to jika ba ɗan ɗa ba ɗan kaza duk sun shiga wa yin ala wa yin asfal duk gaba ɗaya sun shiga sannan sai mai uku al'akawatu yan uwa yan uwa yan uwa mata yayye da ƙanni wal ammatu da kuma gwaggwani gwaggo yar mahaifi ko kanwar mahaifi sannan na biyar wal khalatu da innoni kanwar mahaifiya ko yar mahaifiya wannan ba za ka aure su ba har abada ba wani dalili da zai je zo ko a garin gaba gaba ake da zaji za ka aure sai an babu shi ne al'alan sai banatul akhi ƴaƴan ɗan uwa wanka yanzu kawai ka ce a yi iri yake fitarwa mai kyau kai a yayan kallon a yayan wanka kake so ba aura sai a yaya kawai a yi auren zumunci za ka yanzu ta ko yaran ba ake duk daɗin bakin ka ba za a ba ka to saboda haka su ne wayannan banatu na ta ƴaƴan ɗan uwa wa ko gani yana da ƴaƴa ka gan su cewa sun ma ko wata lokaci ya zo ɗaya ko jinin ya haɗu ba aure ba aure a tsakani sai banatul ukhti ƴaƴan ƴar uwa yarka kawai kaga tana wata ma kan waka je tun da ka kai namiji ne da wuri sai aure ƴaƴan da yanzu sun yi wa wata tana da iskiri da su kaza a ce ai kawai kai kana ganin kaza ya halatta ba wanda wayannan wayannan tsarin su ta bangaren su gaba ɗaya haramun ne har abada an za ku rage da kai sai ita a duniya ba za ka aure su su ne wanda yake har abada saniyan da biyu al-muharramatu bil musahara wanda ake haramta ma ta hanyar surkuntaka aure ne shigo ta hanyar surkuntaka to wa hunna su kuma su ne sai mu ba hankali ummu zawjat sirkarta ita ce babarwa matar mutum ko ita ce ummu zauja sirkarta kaga ya fito karara ba za ka aure ta ba kun ga wannan kuma ba tahrimul mu'abbad bane wala yajrad fi tahrimi hadd-dukhul biha ba a shartanta wajen haramta ta din ba a shartanta wato yin dukuli da ita ita ba jarri bane sai an yi dukuli da ita fa ina aqada ala al-ummi wa lam yadkhul biha halan lahu an gane ku inda a ce aqada ala al-ummi mutum zai zo ya daura aure da uwar wa lam yadkhul biha amma bai yi dukuli da ita ba na ba ku misali zatin da ya gabata da ya auruwar da ya bi da ita ba to sai ya ga halat lahu ibnatuha eh da gaskiya hajiya ni na fi san yanki da to ai ba komai shikenan kawai shikenan sai a warware auren ayi ayi da ita ba tare ba an zuwa na ta hada hada wannan ba ta ce ai ya dace ta ba da yanki to gaskiya hajiya ni a rako ba baya za a yi da fito ba komai za ta iya yarda idan ta ga mai kuɗi ne na mun tsallake ummu zoja din ne muka tsallake injiniya bal mujarrad al-aqdi ala ibnatiha yuharibu wa mutallaki ba ba yana nan dur na farko ummu zoja sirka wala yujarrad fi tahrim al-dukhul biha ita ba a jarranta abinda zai haramta sai zanto an yi dukuli da ita misali a ce wai sai an yi rukuni in ka auri wato ka auri ka auri yarta ba wai da sai an yi rukuni da ita za a ce ta haramta a a bal mujarrad da aqli ala bunati nan ne ko ne aka ce wato mujarradin daura auren kawai da yarta yuharimu ha ya nuna ma ita haramun ne ka aure ta ana daura aure da yarta Allah ya sa kun gani ya da uwa ba to idan ka auri yar ko baka tare da ita ba in ka take ta ba za ka yi auren uwarta ba shine maganar surgan da ake ya fita yawa in dai ka auri daya to sai ka ga bace ma ba uwar kake so to ba bai halatta ba ko ba ku tare ba wani yana nan tana ingila ko shi yana ingila sai turo da magana auren ka kawai sai aka daura ma aure da yar shi da ba da yar suke tafi auren dokin bidiya misali ba dai ta yi yar uwar to in dai an daura auren da yar to haramun ne a uwar ko bai tare ba amma inda a can din ne sai aka daura aure da uwar shine magana mu biyu sai ya kai ne yake so to haramun ne eh ya halatta an bayyana shi kuma ya halatta yayi to shine ma da yake ibnatu zawjatul marquli biha shine yar matar da aka tare da ita fa ina aka da alal ummi idan ya daura aure da uwa walam yarqul biha bi tare da ita wa bi tara da ita bal halallahu ibnatuha ya halatta ya auri yarta shi ne bayanin da muka yi wannan a wannan zamanin kana da kuɗi za ta yi ko so in ka gana karatu dogo ba ka da kuɗi ne amma idan dai kana da kuɗi a yanzu a zaje yi bi kauni ta'ala saboda fadin Allah fa in lam takunu da khalqun bihinna Allah ya ce idan kuka kasance ba ku yi dukuli da su ba fala junaha alaikum babu laifi a gare ku ka ruwa ka gaba ita kake so ba ita kake so aka zo ka ja kai ya kake so sai ai bi arabu ma ba na uku zawjatul ibni matar da li kauli da ala fa illam takunu da qalbin bi inna wannan dai nabiya eh wannan dai nabiya gaskiya na da na ya da biya ba saboda fada Allah madaukakin sarki fa illam takunu da qalbin bi inna idan har ba ku yi dukuli da zuwa ba na juna a alaiku babu laifi a gare ku na uku wanda wato haramun ne ka aure sa matan firayi zaudatul ibn an gane ko wace abuwan kai ta hanyar surkuntaka ba tan firayi ta hanyar surkuntaka zaudatul ibn matar da surkarka kenan ko haka ne yawwa wata harimun wata harumu bi mujarradil aqli daura aure kawai da ɗanka to haramun ne ka auru ka auru wannan din kawai aure ko bai yi gudi da ita ba in dai aka daura auren to haramun ne ka auru matar ɗanka in dai an taɓa zuwa an sha ba ba dai hadisi to haramun ne ka aura ta hudu zaujatul abi matar uba ko kishiyar wa mahaifiyar ka kenan saboda haka ai kaga mawuri bada alaikum ummahatukum ai ta ma uwa ce wa yahrumu atini muka fara a jahiliya wala tankihu ma na aba'ukum ko bin nisa illa ma qad salam gado ba suke da mutun ya zo baban sa ya mutu zai ce to duk na gaje ku banda ke umma gaba ɗayan su zai gada za su koma sarakar ka kawai alaikum salam eh
a ranar da aka ɗaura auren sai wata ta shayar da su sun sanu ta ba da labarin cewa ta shayar da su.
Eh, wannan da ruwan nan fa dama. Ita wuri kake mala ruwa.
ya zama da babu shi a kaya to har yanzu haramcin yana nan a kan uban ko kuma hukuncin da ke kasa a to ai wannan wato abin da ka dauko nan gaba ma wata gaba za ta zo ba za mu je haka ake za ka ji amsar ka za ka ji amsar ka idan an gaba ta fito sai mu dawo kanta amma tana nan a wanda za a dan zago za ka zo gurin ya kusa karara saboda wani dalili za ka ji shi kuma ba za mu je kaza za a ai guda uku ya kanta za mu je kaza za ka ji zai fito to sai ya ce wa ya harumu ala libin at-tazawwuj bi halilati abihi haramun ne ga da ya auri nan gurin ne ko ya auri matar mahaifinsa bi mujarradi aqdi al-abi alaiha sai ga daura auren kawai mujarradin daura auren da ita kawai ya nuna haramun ne dai aura ba ne mu to ka ji wannan to baraka ji tsaye da zamu zo amsa ka salisan na uku al-muharramatu bi sababi raba waɗanda ake haramta su kuma dalilin shayarwa qala ta'ala Allah ya ce wa ummahatukum allati arda'nakum haramun ne ku auri matan da suka shayar da ku haka kamar annabi alaihi salatu wasalam da Hamza ko da a ce ba wata alaƙar ai ka za akwai alaƙar ne shayarwa to ba ta shayar da ku dube Hamza ibn Abdul Muttalib idan aka ce za mu zo magana ka aka taɓaiwa annabi alaihi salatu wasalam kai kai Hamza yace ai yi uban wane mutum bara mu ji to sai yace wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam azada'atu tuharrimu ma tuharrimu alwilada wane mutum yace shayarwa tana haramta abinda wato haihuwa take haramtawa abinda haihuwa take haramtawa shine annasab kenan ko abin da nasaba take haramta mu mu dawo wannan yaran tsatso yake haramtawa to shayarwa ma tana haramtawa tunda dai ai haihuwa ita ce tsatso to duk wanda suka haramta ta hanyar tsatso ka ɗauko gomular ka rana wanda aka shayar kawai in dai wa'ancan da wani da wani da wani saboda tsakan kuɗi haramun ne ga aure su to duk wanda ya sake aka yi karambani aka je aka yi wannan shayarwar to ya koma daga tashin shayarwa sun koma tsatsu kun gane yawwa to mu je zai ƙara fito da abun sai ma da yake wa ala hada akan wannan kuwa wa tunazzalu al-mawdi'atu manzilatal ummi kun ji magana ta ko ana ajiye wadda ta shayar da kai a matsayin mahaifiya duk wanda ta shayar da a to kaga yanzu zai ka dauko mahaifiya ka ajiye ta a ayatin da aka tattauna mutum goma sha biyar sha hudu kai ita kadai ɗayar kuma aya mutum mace ɗaya da aka ma mutum sha hudu duk waɗanda suke a jikin mahaifiyar nan gaba ɗayan su a shayarwa sai ka maka lata a jikin wannan bara mu ji ku to sai yake wa ya harumu wa ta harumu ala rabi'i hiya ita kanta tana haramta ga wanda aka jayar da wa kullu man yahrumu ala al-ibni min qibali ummin nasabi shikenan da duk wanda yake haramta duk wanda yake haramta ala al-ibni akan a min qibali ummin nasab ta fuskar uwa wanda take ta tsatso ta nasaba shine misalin da nayi maka fa yahrumu ala al-rabi'i at-tazawwuj min ibrahim kuduwa da kudai bayan daya haramun ne ga wanda aka gaye ya aure ya yi aure daga al'awwal ko al'ula ta farko ita ce wa al-murdi'a ita mai shayarwa wadda ta shayar da kai ta zama mahaifiyarka al'ummu saniya ce uwa ta biyu na biyu ummil murdi'a mahaifiyar wanda ta shayar da kai a da wannan ba mun fare shi a nasaba ba to kun ji ta kuma dawowa ummul murdi'a mahaifiyar wadda ta shayar da gari ta ba ba za ka aure ta ba na uku ummi zawjil murdi'a ba ne mu ce mun ji abin yana zagayewa ko mahaifiyar mijin wadda take shayar wadda ta shayar abin da hausa ce wadda ta shayar da kai to mijinta shi ba shi da uwa to mahaifiyarsa ba haramun ne ka aura wa kenan ka kenan kaka kenan eh haka kaka kenan karara ta hudu uktil mumbi'a kun ji ko innoni da muke magana yar uwa yar uwar wadda wato ta jayar da kai ya kokan wa mun faɗa a nasaba su sai aka yi magana wato yan uwan wato kala ko kala da aka ce kai sannan na biyar ukti zawjil mubi'a wanda an kuma zagayewa yan uwan mijin wanda ta jayar yayyansa ko kannansa mata ai ka gane ga bata malam in kana so ka rike formulan ba da rike formulan na sabon ka dai idan ka dauko na ba ku misali a farko ka dauko uwar to ko wace kawai ta da murdi an zafi kai ne shi ke nan kawai amma duk wanda suke da alaka da da hadisi kan formulan wanda hadisi a rabatu tu alimu ma tu alimu wilada shine formulan hadisi duk wanda yake so rike hadisin ya dade bai manta ba wannan formulan hadisin ake rikewa sannan ka rike zuwa ya na saba ba ko ka haddace ayar kawai ko riba tare da ma'anarta to bara mu je na shida banatu baniha jikokinta na wajen namiji na wajen ɗanta namiji mata na faɗa ne ‘ya'yan ɗanta mata’ ai su ne jigogin da ko? To sannan wa banati ha da kuma ‘ya'yanta ita wa? Kaga ba za ka lokaci za ka auyi ‘ya'yanta ba. Na bakwai, al'ukti mina raba. ‘Yar uwar da aka shayar da ku tare. Shi ne ba wata rana wani ko abu bin malik ko wani sa annabi alaihi salatu wasallam ya tura je je gidan wani an gaya musu cewa an tayar da su tare shi ya ce wai wai shi shi wallahi ya yana san matarsa shi ne wani zabi ya da shi ce ina zuwa yake zuwa zan gurinsa inda ya gaba kake shi hukuncin sa hukuncin kisa saboda haka dole aka dole ya hakura na tawa ba ku misali wanda ji a 1990 wani abu ya faru wanda a saudiya sai sun gaba tarewa an zo an shirya za a tafi honi mu kawai ta da cibiyar da wasu ce duk na gaifin gaba ɗaya an kashe kuɗi irin royal family din nan an kashe kuɗi mai yawa aure ya haramta na jirgin duba ai kai na lura wannan abin ya tsaya ba duk zafi bai zuwa duk zafi da ya wuce ƙwarai kuwa ya tsaya maka mun ji wayan nan kyau a raza'un lazi ya tubutu bihi da hari to wata irin shayarwa ce take sa a haram gadin kawai irin yadda ba wuce yake faɗa ko ta shari'a ana aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tuharrimu al-mastat wal mastatan to ta guda daya ko biyu ba ta haramtawa ba irin da ta ake magana ba ko san iyayen mu da yanzu kan mata yanzu ko matan yanzu yan boko ba sai da idan ta cizo ta shigo gida ta zo maka ta ga jariri na kuka tana iya rawa ta dauke shi ta shayar ko a ce yana ciwon kunne wallahi za ta batso maman ta ta bar a kunne kuma da kunne ai ma hada ce ta baki ko suna yi da to su ne yanzu da gaba ba ta shayarwa mai tsawo wai saboda kan maman ke zubi sai a kai wa nani kawai eh to saboda haka sai aka ce tsotsa ɗaya ko biyu ba ta haramta ba ɗaya ko biyu wa an ummul fadl yar uwar abbas kenan abdullahi ibn abbas ibn abdul qadir anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace la tuharimu al-rab'atu aure rabatani shayarwa guda ɗaya ko biyu ba ta haramtawa aure masatu aure masatani ko tsotsa ɗaya ko biyu can tsotsa nan kuma shayarwa shayarwa abin da ake nufi shine ya kama da kansa ya saka shine arba almasa kuma tsotsa kawai a bugi ba ta haramtawa wa ana ja qalat kana fi ma unzila min alquran to ga kidan kun za a wannan ka koma da yihu fiqh sunna za ga wajen maganganu guda biyar aka yi akan cewa hudu zuwa biyar akan sabanin malamai akan aramcin shayarwa yaya adadi nawa ne zai ba da shayarwa to shi malam sai ya dauki kawai abin da yake ya kokarfi ya kawo وانا اذا قال كان فيما انزل من القران عشر ربعات معلومات يحرمنا انا جابت a cikin abin da aka tabi kun za akwai manzuqatu tilawa baqiyatul hukmi akwai ayoyin da an shafe tilawa amma hukuncin tunana akwai baqiyatul hukmi baqiyatul tilawa sune wanda muke jira sannan kuma a wato akwai baki ya fil hukumi manzaba akwai manzuka fil hukumi baki ya fil tilawa kamar kamar wanda wanda ne yake wa kaula ku dama guda uku ne haka tili ya kawo a cikin al-iskan fi ulumul qur'an ko kuma al-mabahith na ibn al-qattan bi mujalladi daya saboda haka to shi ne ma da yake gaya ma anan yake cewa to guda goma ne sun manu sihna ayat da aka shafi kamar da yake yake cewa suratul azab da ta kai tsawon bakara suratul azab tsawon da ya kai na bakara izu biyar ba kana aka rika shafi hukunci da tilawa alhukum wa tilawa alhukum asir ta goma haka ma nasar min ayatin ke kenan ko wa idza badalna ayatin makana aya duk in ka koma ga gajin wayannan ayoyin ma a tafsir musamman ibn kafir tabari da sauran su zaka ko shankidi zaka yi irin bayanan da suke ma Muhammad al-Amin shankidi ma yi to sai ce um ثم نزلنا بخمس معلومات لنا كشافي to aka bar su da guda biyar sanannu cewa sai an yi sha guda biyar wato fiye rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kunna fi ma yuqra'u min alquran annabi ya bar duniya suna cikin ababen da ake karantawa a alqur'ani cewa kamsu raza'atin yuharrimna shayarwa biyar da take haramta saboda haka har yanzu ana kan wannan hukunci a zance mai mafi inganci wa yusharadu an yakuna kuma mun faɗa cewa shayarwar ya zamto yaro ne ya kama mama da kanka sai da yin kogi ya saka sai a ce daya sannan malamai suka ce ba irin yaron nan masu sai gumi ba a za ko wanda ko sallama ya je sai ya saka ya juya ya juyo sai ya koma ya ka ce ai wannan kai wannan sai ka ce sai ya haramta kansa a lokaci ɗaya sau kaza a ya kama ya sa ya koshi ya yi sakin da koshi ya yi ba wai kwacewa aka yi ba ko kuma wato da ta aka yi ko kuma sai guri ya juya yi misali aka ce ban da wannan wa yujaradu an yakuna raba'u fil hawlaini kun jira a yanzu ibnu hazm kuma yanzu su zahiri anan cewa an sharɗanta ya kasance wannan shayarwar da kasance wato fil haulain a shekaru biyu dole hajjin haka yake yace idan wannan jarowar da aka yi ba a shekaru biyu ba ne yace sam ba ta ba shi abuwa ne ba cewa a wata talatin gaba daya ka gane abin da muke nufi misali inda zai girma a shayar da shi din haka muka da jago inda zai girma akwai wata matsala da ba za su mutu ba tani misali a shayar da jinin su a gurin su babu da haramta ba haku gani yawwa misali inda zai haura shekara biyu su a gurin su kwata-kwata babu bai yi ba ba tsarin haramci ba مجيء كرد سيدي لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين saboda Allah ya ce iyaye mata suna shayar da ‘ya'yansu ne a tsawon shekara biyu cikakku da wannan ayar imam abu hanifa ya ce duk wanda ya auro budurwa sai dai gidansa ta haihu cikin wata a wata gida an zani Allah kuwa dan zani dama a kotu ma yanzu kaji albalatu ne da raji dan zani aka ce me yasa yace Allah ya ce wa amlu wa misaluhu 30 jaha da ɗaukar cikinsa da rainansa ya yi yace wata talatin yace to yace shekara biyu wata nawa ne a ciki ishirin da wuri yace talatin a kwashe ishirin da wuri saura nawa yace to wallahi ɗan kai da abu a nima haji wani iskin baki mana eh an tara an kwashe talatu na jihara da walwali da su da su mala abuwa ne ba ya iskin ba ta wata gida ala gafar da malar ɗanka ne ai kai dai Allah ke liman arada an yi maraba ga wanda yake zo ya cika shayarwa da wanda yake so ya cika shayarwa shine ka ga wani goji yake ne da tsakanin mata da miji wajen shayarwa ba shi ne aka gaya ma maximum kwanakin da yaro zai kai ba ya yi yau shekara biyu amma aka yi negotiation tsakanin uba da uwa cewa mu yayi shi a shekara ɗaya kane mali ba ku taba wa Allah ba matsalar shayarwa ba da abin da ya shafi da kafiyar yaro ba abin da shari'a ba ta zo ta yanke ba sai kai maka a wata kaza ba matsala ce ko wata kila shawarar likita ba likita ya ce muna ganin ya kamata a yi kaza yaron nan ku kyale wani mutum da aka je wa yaro kaciya musamman aminu kano za ka je an yi sai ka yi gwaje-gwaje sai a yi gwaje a je a gwada kaza sai ki ta daga ba lokaci saboda ana so a ga lafiyar yaron wani bidiyatiriyar da kansa zai ce maka wai ke kare girma wani kuma ka ji a lokacin ko yau aka haife shi a satin kamuwa ya suna sai su gille ba ruwan shi kenan kawai to wannan matsala aka shayarwa yanzu akwai yaron da za a ga wani a wata shida bakwai sun yaye musamman ya karɓi siriyar gudun nan da wuri kuma ma'aikata ne da shi da ita sannan maybe aikin banki ko kaza ko kaza wanda haka ba a bukata ya ta zuwa sannan ba a zo a ta shayarwa saboda mama yana zubewa boko ina gaya ba eh wai wai baban su zubewa yake saboda yawan shayarwa kuma mun ga waka ne kan tarbiyyar da aula da fauda dan karaman da tabi ne a ciki zai da gawo yace abin da yake za a yaya su rika kaunar ƴaƴan su yana da gaske akwai shayarwa Allah shi za ku yanzu yaran yanzu ba sa kauna iyayen su sosai saboda lokacin da numfashin ke yake haduwa da nasa zuciya yake cike bugun zuciyar da ta da taka da taki suke haɗuwa to kauna ce take kulluwa haka fauza ne ya kawo kuma dalilansa shi za ɗaya daga cikin kalubalen da iyaye da muke kenan cewa ku rika hakuri shi za ku a shari'ar musulunci idan aka samu separation tsakanin mata da miji ba a dawowa da ɓangaren uba yaro ko yarinya sai an bi matakai a malikiya wajen mutum goma sha biyu wanda ba za ta iya ba wannan ɗan uwan na ta zai zuwa kanwarta babarta kakarta waye duk sai an gaba da su zama a dakan saboda girman tarbiyya sai dai idan an gano ba ta da tarbiyya kwata kwata to shari'a za ta faki wannan dalilin ya za a ke zo a ake cewa wa iyaye su rika hakuri su kula da wannan saboda tausayin da ake samu in baki wasa ba idan girma ba zai tausaya musu saboda zai ji baya tausayin ki ba na na taɓa ba da wannan misali akwai ɗaya daga cikin matasan malamai da Allah ya ɗaukaka a garin nan wanda abokin mu ne wata ran muna irin wannan hira yana nan ana jin sa yana karatu ka wata ran muna irin wannan hira yace yace mun wani koje karalata ma muka je na faɗi wannan gaba da aka tayi je yake cewa wannan kalmar da na faɗa gaskiya nake ba yace yace yaran da Allah muna je kamar ya kuka yace mun ba dan karatun addini ba wani tausaya wa mahaifiyarsa saboda irin yadda yake ganin kamar shakulatin bangare ake da shi yana da aka watsar da shi amma ya taso yanzu ya shi da muke gaya wa iyaye mata su rika hakuri ya taso yanzu Allah ya taimake ke fada harkar addini kuma Allah ya ba shi kwakwalwa yana da nasiri a harkar sosai da sosai ita karatun yake tunowa ko da yake yanzu cewa lallai iyaye na da haƙƙi a kansa to kaga da ɗaya hannun ya bada da matsala shikenan an fahimta da kyau ko to saboda haka wannan shine abubuwan da ya kamata mata su rika ɗaya tibani da ke gode shi kada a zo don za ga rai ya ba shi yaro karami ana jaya da shi za su ajiye ko wairan da ya ba shi ko kuma a dawo gaba da za a ce a yi ta yi haƙuri ko saboda ‘ya'yan ya za ka wajen suna faɗa zaman ‘ya'yan da suke abu ne da fa'ida zawaɗi zaman ‘ya'yan na ke hajiya ba komai saboda ke kina ganin yanzu an kai wani gaba zauna saboda tarbiyya babu wanda ta fita uwa babu wata baiwa Allah ba jima ba ko shekara ba fi shekara shida ba ana gaya mata cewa wanda suka yi tare da suna ga ki hakuri akan kijiya kun san matsalar ki za a mata kijiya ta huta dire sai wallahi ba da ta ba kaza kaza mijin ya samu hali yana fita kasashen waje ji wai dan me ake gaya mata in ba ki hakuri ba yanzu shi namiji yana da wata dabi'a ina yawan gaya wa mata niwa wallahi ya sa wannan dan badin na aure da yayi in kira so ki zauna lafiya ta fawo kanki ruwa kawai saboda ba haramun je ba ba haramun je ba duk da wajen fito a yi haramun din akwai wani bawa Allah har yau ban kuma ganin sa ba wata ra mun gaba karatu a masal ba ma karatu muka yau sallan magrib ba ko ne har yau ban kuma ganin sa ba mun fita nan ya biyo wani ofis nan gurin yake cewa malam ku rike wa mata wa'azi nake ne faru yace mun ka ganna nan ni ma'aikaci ne a Abuja ni wan mata nake yace mun na samu kuɗi yanzu kuma yace sannan wato ƴaƴana mata ne sun fara girma na ce kuma haifiyar ta kyale nin ƙara aure wannan abubuwan da nake ba na so ba na so Allah ya kama ni ga ƴaƴana mata Allah ya kama ni a wannan dalilin kuma ni ma ina da ƴaƴa mata ba na so ai sai ta ce da ita yadda ya dora ita dai kyale ta ita kadai Allah nan gurin yake ga yanzu ita dai da yawo mata cijiya gwara ya je yi je a duk abin da zai bata gani ya je dora ba ruwan da ita to wannan ɗabi'ar ne ba abubuwan da ba gaya mata ba cewa ki yi haƙuri ki zauna a ƴaƴan ki kaza kaza sai ita ɗaya Allah ya yi kula da yanzu problem din da ake ciki daga yanzu ƴaƴan matsalar da suka shiga yanzu kullum kuka take da idan kullum ta Allah saboda wannan sakamakon abubuwan da aka yawa ta gidi sau da haka wannan guraren suna da fa'ida sosai mutane su rika da aka yi da su saboda haka shayar da yara yana sa kauna in kina so ɗan ke rika jin lallai wanda uwar da ce to ki shayar da shi shayarwa tana da fa'ida kwarai da gaske ba abin da Allah madaukakin sarki yake a shayar wannan amma sai Allah ya ce liman arada an yutimma raza ga wanda ya yi bincika wannan kun ga ba shi za muka faɗa kafiya da wannan option ne tsakanin iyaye kawai kafin a yi suna za ku yi wa kafiya Allah bai hana ba bayan suna Allah bai hana ba kaza kaza Allah bai hana ba to haka shi ma ita ma shayarwa da an ga ya shekara ana buƙatar a yi maka za ta yi ke to shi ta wani ummi salama radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam yake la yuharrimu min ar-radha'i illa ma fataka al-am'a baya haramtawa na daga shayarwa in ba abin da ya ratsa cikin hanji ba abin nufi ya yi dago hanjin ba da yana da yarzi a mamandi ba abinci yanzu ya dago ya cika shi shi ne muka faɗa ya shayi koshi da kansa ya cika al'am'a shi ne wato hanji fi sadi ta hanyar sha da kun ji dalilin zai wani hadu illabi ta hanyar cada mama da hantsar maman ya kama ya ta ba ta tsoron a kai ba kamar yabo akwai matsalar da ba na zo mu taba mu gane to wannan shine ra'ayin Ibn Hazm ta wannan hanyar to inda ta wannan hanyar ne kawai in duk ba ta wannan hanyar ba ce suka ce kwata-kwata bai haramtu ba za a yi aure wa kana qabla al-bidani kun ji sharadi na biyu sannan kuma ya zanto kafin a yi yayi ya zanto kafin a yi yayi bayan an yaye sunan su wani abu daban kawai mai sunansa hadisi ya goje ta ko kuma kwarai kuwa ko ɗaya ne amma sunansa rubaida rubaida ya goje mun ji wayan nan to bara mu ji wayan nan al-muharramatu mu'aqqatan ko mu'aqqatan waɗanda ake haramta na wucin gadi ba na har abada ba ta ɗaya addamu bainal ukhtayn hada yan uwa biyu ya da kanwa a tare lokaci guda wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salama li qawli sallallahu alaihi wasallam ka hada tsakanin dan uwa guda biyu sai dai abin da ya shuɗe da Allah ya yaje ku domin da sun zina yi eh mutum da ya je rahara da wajen hadiya da tawo ci aure aida da ya halatta har yanzu da an rika yi akwai wanda za su yi wani zai gaba zai iya raba tsakanin masu azara da wajen ba wai zai wani shakuwar su amma saboda hikima ta Allah hadisi ibn abbas wa inna allaha kataba al-birata 'ala an-nisa'i wal jihada 'ala ar-rijal wallahi wa taran fi ka zo ka tar qaraba fara hagan su dai tare suka fito daga wannan ne wannan wallahi shi da Allah yake karka hada su wane mutum to sai yace na biyu aljamu bainal mar'ati wa ammatiha aw khalatiha mutum ya hada tsakanin mace da goggonta ko innanta yar mahaifinta ko kanwar mahaifiyarta ya auro ta ya hada ta da yarta aw khalatiha ko goggonta kanwar mahaifiyarta haramun ne bi hadisi abi hurairah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha saboda hadisi abu hurairah da annabi yace ba a hada tsakanin wato al'amma wato shine goggo wa ammatiha tsakanin mace ne da goggonta wala bainal mar'ati wa qalatiha ko tsakanin mace da kuma innata ta uku zawjatul gani matar wani wa mu'taddatuhu an gane ko sannan wanda za ta yi mata idda ko wanda take cikin iddar an gane ko ko kuma wanda bata yi iddar ba matar wani kanta mu'tadatu wanda za ta yi masa idda za ta dar za ta yi masa idda yanzu ya take ta duk da za mu zo akan mudallaka din ko kuma yanzu matar ta ce ta aure bai sake ta ba kawai wani yazo kamar yadda muke taji a rediyo yanzu an yi aure kan aure ko kwanan nan na ji wani cewa ya aura wani ma ya zo ya kuma duk gaba ɗaya hausa fulani ba ba wani a wani gari ba me yasa Allah ya ce wal muhsanatu minan nisa'i ta sha biyar nan Allah ya haramta ma katangaggun mata daga katangaggu daga cikin mata illa ma malakat aymanuku sai dai abinda hannunku ya ribata me yasa ka faɗi wannan shi saboda wanda za ka zuwa hannun wanda ya ribata ai ba ta aure ce ta ribata matar wani ce daga wani gari aka je aka titi da yaki aka tuwo da mata da yara sai aka raba gudu ai matar wani to ga hanyar da ake bi ta zama tata ai hurrimat alaikum almuhsanatu minan nisa an haramta muku katangagu daga cikin mata ai almutazawwijatu min hunna mata aure daga cikin su illal musbayyati sai wanda aka riba su fursunonin yaki fa innal musbayyata yahillu li sabiqi ko li sabiha domin wanda wato aka ribato ta halatta ga wanda ya ribato ta ba'da listibra amma bayan ta yi istibra shine ne jini nawa daya za ta zo da yi wannan jinin idan sai jini to sai a ce to daga yanzu ta halatta gare shi ba aure za a daura ba kawai zai rika takata a matsayin bai wanda wata kwanki bayan ta shine kawai daga ta istibra'i ta halatta gare shi shine istibra'i kaga ba za a zo muna yawan faɗar wannan wata ta taɓa yin tambaya wata yar boko cewa shin shin ai yanzu malam why not a yi yar boko akida ne why not kawai a ja iskani har magana wai su saki bayan an yi saki da kuma a kyale mata a gida ai ana iya yin iskani haji Allah za a yi wa wayo irin abin da ya hula suke muke zargo ƙwarai kuwa saboda kar a ɓata lokaci wai wannan za a iya tsakanin saboda ai so ake a gane ba ciki kaza kaza kuma yanzu ina ura na wannan bayanin tana hausa ɗaya turan tv ta gama dire bayanan da muka ce kuma bai halatta ba ba shi ke nan ba bai halatta ba in dai Allah za a ba Allah da ya saukar da Qur'ani to ya hana kwarai kuwa kwarai kuwa saboda haka babu wannan babu ita ba ruwan Allah da wannan na'urar ya san da ita wa yakhluqu ma la ta'lamun ko dukkan ya san da na'urar bai kuma yi ishara da ita ba to shine ma da yake to wa in kana mutazawwija ko da bai aure shi karka ji wani da in dai ta ko bai aure shi ta zama matarka babu biyan dubu duk na sai yanzu da duk samari zuwa rabi biyu da gudu kam yanzu ana ta wannan kayan lefan yanzu da yawa yanzu ba shi hana samari aure ba wallahi da da bayin na yanzu da ko ina ne za su je su biyo wani ba ai ba za su ai saboda ka'idar bayi a wannan lokacin ba sa tsada da lada ba su kai na aure tsada ba ba su kai su ba sai dai kawai ka ce wata kila za a ga an ai mai gaji na yana gaya mu haka kawai da lada ba su yi su ba tsada aka ji kauci a kuburin dala yake jiya da muka tafi da shi me da dalili yake wallahi ba wani dalili a sai da wai al'umma mu bake nan wajen da aka turo musu EFCC suka zo kawai ana samun haka ji kauce da ta koma ɗari hudu da goma haka kawai wai me yasa wai saboda ana demandin din wai demand ya yawa shine kawai dalili wajen da jahirin bin aliya daga bakin su na ji gashi na yana lori wallahi abin haka kawai wai a awa ɗaya sai ta ƙara naira goma haka ta rike ina ta kai ɗari hudu da goma haka kawai wai kawai azumi ya zo shi ne mai mu abin da za mu kalla jiya salon wannan gaba ɗaya da ta dashi da kaje kwali biyan yaji a ce ma dala ta tashi ko kana zuwa sayan dawa da gero a ce dala ta tashi mai tumatiri ma ce ma dala ta tashi duka Allah ya kawai har yanzu suna nan a cikin DSS da SS a cikin wuraren da suke harka har yanzu eh har yanzu sai aka yi yanzu ne wata da kiri da wani wani abu Allah ya kawai to kaga wannan shine wato wato abubuwan da za ka kalla inda da akwai shi sa malam gumi ya kalubalanci duniyar Najeriya da suke cewa da za a ce wani da matansa bakwai wani matansa tara yadda a gaya musu inda ake samu bayi shi tambaye da yake karanta waya a kan dinsa da sauran wani littafi da ya wata yin risala shi shi ma ya aka kan ma akwai wani fata na hausa karanta kalubalen da da yake nan har yawan duniya ba a bai da amsa ba cewa idan shi so yake a gaya maka kasuwar shi maza yake zai zu wanda an zai kai hidima a gida kuma me yasa yake idan da bayi har yanzu babu maza a je mata in an je yakin mata kawai ake kamowa kuma a ina ake kamo su duk alamar da mai tsakani da Allah wallahi ni ma da da akwai yanzu na ciwo Ta ga ba wannan kawo shi bayan aje shi a masallacin nan ba an huta duk yin zarzu duka duka biyu to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye to sai ma da ya gaya mana cewa wato su wayannan bayin sun halatta ne ga mutum da zarar sun yi istibrai ko ko da da yauri ce saboda hadisi Abu Sa'id al-Khudri ta ibn Malik ibn Sinan anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba da jayyan ila auqati annabi ya tura wata runduna zuwa ga auqat falaki aduwan fa qataluhu suka haɗu da abokan gawa suka yaƙe su fa za a ruwa alaihi suka yi rinjaye a kan wasa musa baya suka kamo bayi wa kana nasu min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam taharraju wasu mutane daga cikin sahabba annabi alaihi salatu wasallam sai suke jin nauyi suke ganin laifi ne shine alharar suke ganin alharar laifi ne min kiyanihin nan laifi wa matan da wato ba na ba min ajili azwajihin nan min al-mushriki an gane ku wa min jikiya ne illa min ajli azwajihin min al-mushrikina saboda matayen su daga cikin mushrikai su wa'annan matan da suka samu na cikin mushrikai su zo su zai yi musu yanzu su suna gani in suka yi haka ina sun saba wa Allah fa anzala Allah azza wa jalla fi zalika wal muhsanatu min an-nisa'i illa ma malakat aymanukum sai Allah ya saukar da ya ya halatta ba ku taki haramun ne wato um ku auri matar da take da aure sai waɗanda hannunku ya ribata shine istisnai wanda hannunku ya ribata ba komai ai fa hunna lakum halalu sun halatta a gare ku idan qadat iddatu wannan idan suka gama iddat shikenan iddat kuma mun ce jini nawa daya mace ta hudu almutallaqatu almutallaqatu thalatha wanda aka yi wasaki uku la yahillu li zawjiha al-awwal ba ta halatta ga mijinta na farko hatta ta yanki ha zawjan gaira har sai ta auri wani mijin daban nikahan sahihan aure lafiyayye me yasa yake sahihan shine an mata saki daya bayan ta gama idda ko ba ta gama idda ba kai ya dare sai kuma na biyu ta gama idda bai dare sai ya mata na uku to shi kenan ɗaya bayan ɗaya ba take a kalma ɗaya ba ba shi muke magana ba ɗaya bayan ɗaya domin shi ne wato wanda aka ijma'i a kansa wannan wanda kuma al-muqtalafu alayhi ɗaya bayan ɗaya duk wanda ya wannan sakin babu wata ruwaya da ko za'ibiya ko mawdu'iya da ta nuna ana gyara wannan auren babu ita saki ɗaya bayan ɗaya shi ne dalilin da ya sa za ku kalla cewa lallai kam musulunci da tsari ne duk matar da kaga an saka shi za a ga ka yi kyakkyawan bincike kafin ka ƙara auren ta me yasa kun san dalili sai dai wanda ya sake ta bai san addini ba domin a tsarin musulunci akwai matakai da ake bi kafin ka misali mun biya a baya wallahi da khafuna nushuzahunna kaga matakin farko aka ce fa yazo gunna sai fa ya fara mata waji kafin ma a zo kan wata matsala sannan na biyu wahjuruhunna bil mazaji'i sannan zai zo kaurace mata ya horar da ita ta hanyar jin dadin aure sannan na uku sai da ita har sai an zo matakin duka sannan fa za ba a ce sannan da aka zo matsalar saki shi ma sai aka daure daurin shi ne aka ce kar ya take ta tana jini kun ji wani sauri wanda jinin nan duk wata ake yi sannan kuma idan ba ta jini kar ya sake ta a tsarkin da ya sami da ita kun ƙara jin wani sauri cewa wanda da wahala hikima a nan shine da zarar maybe ta ɓata masa ran mafi yawanci mata sun fi ɓatawa mazaje rai yayin da suke tsaye daga cikin waɗannan ɗabi'un guda biyu musamman tana al'ada to za ta iya gaya mijinta magana kun ga sai Allah yake to karka take ta a lokacin saboda wata kila kafin ta gama kuma ta yi da dama ta da ta ba ka abu saboda ta gane cewa akwai danyen kai a wannan kalmomin da ta gaya mu kun kula kallon hikimar sannan bayan ta yi tsarki kuma mafi yawanci namiji ya yi ta hakuri tana al'ada matarsa guda ɗaya ya yi haƙuri to jira yake ya san san da za ta yi sarki bayan ta yi sarki kuma zai nemi ya sadu da ita kai Allah da hikima yi to sai aka ce kuma bayan ka sadu da ita idan ta ɓata ma rai yanzu ba al'ada take wata na cikin sarki ko me za ta yi karka take ta sai ka ƙara jiran wani watan duk duk dan kar a yi ba shi da kaga ko ake wajibi ne wanda za ka aura ka ga cewa kai tsoro investigation da wajen da yake bara sai ku me yasa har aka yi sai dai bai san addini ba dama wanda ta aura kaga yanzu za ka tara mata sai ta in bisa ɗari ba ruwan wanda suka sake su da me suke yi kana yi da sake ka wallahi na kokari ba abin da ya maza saboda yawa ba abin da ka je ka tattauna da su da yawa za ka wata tana al'adar ba ka sake ta wallahi dama ya za a shi za a ka dawo duk abin ya faɗi matan suka yi wa waɗanda aka saka ta saboda shi lokacin da wato ya tashi saman nan lokacin da ke ya dora man mumbari ne mata takala da yawa a lokacin ya hau sama ko dozuwa ya gaggaya mata magana ya sake ta kawai shikenan kwarai kuwa kaga ba sai an je sikanin ba wannan duk halin da musulunci ya bayar cewa kamata a ce ke ba ke duba abin da Allah duk ya sikanin nan ana yi ko shi da sikanin din cewa kada a yi kaza sai an yi kaza shi ne kyakkyawar sikanin eh kwarai kuwa ai akwai barna da yawa barna ce a dunkule a ciki shi za ka ce musu abin da Allah ya saukar shi za a bi kawai to kun gane duk wa'annan kenan sannan wata illa mafi yawanci ke dan duk matar da aka saka daidai lokacin da aka yi saki musamman saki daya ko biyu ko uku wallahi sai wani shauki ya dawo mu taho shi za su ke neman malaman da cewa da fatawa a gyara auren eh don wasu akwai wanda sai wata tambaya na ce na ce wata ni gaskiya tambayar da abu karbi na cewa malam in ko ba a mai da auren nan ba za a yi ta tsarna ku to ni ba na mai da aure gaskiya ni iya abin da na sani wa ma ta hijju illa bi ba'ali wa ma kuntu lil ghabi hafiza yawa abara ji zuwa ba da nan sai ta fadi kuma to irin wannan shine kawai a gurin malaman kauye za ka shiga idan ana kai jijiya ana gyara abin kula jijiya bara jijiya ba ka taba ji wani mata jijiya Allah tinkiya don jejiya za a ce miki kuke kadar a gaya miki sifar tinkiyar a ce in ba ki da tinka kuɗi an san kasuwar larabar abasawa za a jaji a ai misali na baku dama ai wajen jan nijar ake yi ai na ake cewa shi kenan zai a ce kuma a faɗi kuɗin mai tsada saboda wai a tinkiyar ta musamman in ya gada za a ce kawo babba haguwar tinkiyar wai dingiyar ba hawa eh an gane ko da wannan jini to kaga jini Allah yake ba in dallaqaha ni kauli da ala ba in dallaqaha bala ta hillu lahu min ba'd in ya take ta kaga wanda take kenan na uku at-talaqu marratan shine ne misali yanzu a ta tanki a zaujan gaira sai ta auri wani mutum daban فإن طلقها إن كنت سكيتا فلا جناح عليهما أن يتراجعا babu laifi a gare su kaga wannan duk wanda ya gane ayar ya san wanda take yake nufi na ɗaya da na biyu yawa ko na ɗaya da na biyu wanda na uku babu laifi a gare su su dawo in zanna in suna da tabbacin cewa ko suna da zato mafi girin jaye akan cewa an yi kima hududan cewa za su tsaida wato haddodin Allah madaukakin sarki iyakokin Allah za su tsaya akan abin da Allah yake ji za a yi ko ba laifi su dawo na biyar zawajin zaniya auren mazinaciya la ya kallu ne rajuli an yata zawaja bi zaniyati baya halatta mutum ya auri mazinaciya wala yahillu lil mar'ati an tatazawwaja bi zani baya halatta ita ma wata ta auri mazinaciya illa an yi hujjata kullun minhu ma tauba sai dai idan tuba ya samu kowanne daga cikin ba za ka zo ka aibanta shi ka ce ai da promiscuous ne da mai neman mata ne kar kai haka in dai ya tuba da can yanzu ba wanda ya sani taubatan nasuwan ba ne ma shi amma idan yana kan abun yana tabadduri da shi wajibi ne a faɗa domin zai taɓa wani an gane ko yawwa saboda haka sai لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة kun san wanda mun suka ji ayin ma bakara nan mun tunduba maganganun malamai la yanzu wa suka ce bi ma'ana la ya kafu shi mazinaci baya saduwa da kowace irin mace in ba mazinaci ya uwarsa ba in kaga yayi zina ai da ya uwarsa mazinaci ya zai ko to nan la yanzu kuma aka ce baya aure akwai malaman da suka taba akan in ka mazinaci ne in ya tashi aure mazinaci ya uwarsa zai aure abin da ake nufi tana sanar mazinaci ne to in sai aure shi ba ita ma sunan mazinaciya ce an mushrikata in ka gani irin wannan auren to ko dai auro mazinaciya ya uwarsa ko kuma a mushrika ce mai wannan dabi'a na auren mazinaci wa zaniyatu la yanjihuha ita kuma mazinaciya bata ba mai auren ta illa zani in ba mazinaci dan uwarsa ba an mushrikun ko mushriki ba fa dama aka bayar aje ai ba ana faɗar ɗabi'un mugunyar mutanen da suke marasa kirki wa harima zalika ala mu'min Allah ya Allah ya haramta haka ga mu'minai in mu'mini ne kai to karka wai a ce ma tana neman maza ka ce wai za ka tuba a gidanka ayya ne Allah saboda wanda ya saba zina baya koshi kamar mai jin kishirwa ne a baki gini zai koshi da kishirwa to shine illa za ka duk yadda matar da ta gida take da tarakta da fitar da komai to za ka wanda ke a waje kaza mai zai rika jawa ba kai ba ta ba Allah ba kai ka ba amma saboda wannan dabi'ar saboda mugun ciwo ne Allah ya kiyaye to sai yace ni sauri saboda zara ta ma ta kadi ne nan nake zo mu zai wani ke hakil fasida to sai yace wa an amri bin shu'aib an abi an jadi anna marsad ibnu abi marsad al-ganawi marka ibn abi marka al-ganawi kana ya'malu al-asara bi makka ya kasance ji ke dauku wato barwar bayi ya tawo wanda wannan hanya bai kawo su cikin makka wa kana bi makka tababiyun to a makka akwai wata karuwa yuqalu laha anat sunanta anat tsohuwar dadiran ta ce farkarsa ce barka wa kana sadiqatahu to kaji ba farkarsa ce abokiyar ta ce قال سيدي جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله haduwa suka yi hanya a ruwa ne yadda take doguwa haduwa suka yi suna haduwa kawai sai take yi ya aka yi ya mutumin yau hal an dade ba gan ba sai ai fa yau wallahi sai ta aki ya duba ai ki yanzu ya ba mu zulun sai ce wallahi ba kai ta ba shine tana kokarin bin da sai gudu ya rugo gurin Annabi alaihi salatu wasalam ya zo ga mata ya rasulullah shi shine wannan kalmar ga tana yana zuwa sai ce ya rasulullah an ke an ke ko ana kan zanje auren ana kan kala ne ruwaya yake fa sakata anni shi markad din Abu Markad yace sai ya shiru Annabi ya mun shiru wa nazala sai aya ta sauka azaniyatu la yanki wa zaniyatu la yanki illa zanin aw mushrik in ta zama zinaci ya ce wata tuba ban ka aure ta kai ma sunan mazinaci kai fa da'ani fa qara'a alayya annabi ya kira ni ya karanta mun aya wa qala sai annabi ya ce la tankihha kar ka aure ta idan aka gano tana bebi to ba za ka aure ta ba shi za ka ce ai ko sau ɗaya tare suka yi maza da shi ya taɓa ɓata za ka ce kafin ya aure ta yanzu malamin fiƙi suka ce sai ta yi istibrai amma ɗaya kwatan illolin da zaka haifar wa kanka na fara gaya mun kwanaki a lu'lu'uwar marja ba za ta taɓa gamsuwa da kai ba kuna kwana biyu duk ran da ka fita za kana cikin dare za ta ce iskanci ka dace Allah kuwa irin su ne za ga ana faɗa a ta faɗa kaza kaza ya dawo ta shaƙi shi a yi ta rigewa wai ya tafi wani waje ba zai kai goma a waje ba goma saboda tunanin da ɗabi'un da na da bigo ya aure shi yake ci gaba da yin shi ne kawai abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wannan muka kuskure Allah ya sai mana muna roƙo wa gidi da suna yin kyawa ba a tsofa sama ka kusa duk wanda suke mana biya da addu'a Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi wannan kasa ta mu Allah maka kusa sarki ka zama da ita lafiya fitinin zamani da cututtuka da suke tafin karuwa Allah ka tsare mu muna rabo ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon da maɗaukaka mara na lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu yan kasuwan mu Allah ka yi riko da hannayen su ma'aikatan mu Allah ka taimake su waɗanda suke neman aiki Allah ka azaba mu waɗanda suka yi jarrabawa Allah ka ba su nasara muna raba ubangiji da suna ya tattawa da su sun zama ɗaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ya tallafa mu muna raba ubangiji da suna ya tattawa waɗanda suke cikin damuwa da takaici da kunci da bakin ciki Allah ka yaye mu muna raba ubangiji da suna ya tattawa da su sun zama ɗaukaka Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata iyayen mu Allah ka rikan su da gafara idan samu ta zo Allah ka samu ta da kyau da imani Allah ka ba mu dogon kwana ne amfani Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين laraba mai zuwa a kamun jana'i islami insha Allah mun mai da shi a kamun jana'i sai ya zama laraban karshen wata ko yawa insha Allah alaikum salam dan